أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحسن شيء بدأ كراتمنا نخبة الفكرنا الحافظ ابن حجر الأسقلاني a wannan littafi na a wannan fanni na musalawul hadith a wannan makaranta ta mu albanka ta makarantar zawiya za mu ci gaba insha Allah a wajen inda yake fada fa in qalla adadu wato yana magana akan isnadi ne yana magana akan isnadi sai yake cewa zai magana akan abin da ake ce ma al-ulu wan nuzul uluwi shine karancin mazajen da suka rawaito zance ko wanda suka isa zuwa ga wani littafi kamar da zamu ji ya kasu kashi biyu a nuzul kuma shine yawan mazajen amma wannan ana magana ne lura da hadisi ɗaya ko kuma littafi guda ɗaya amma hanyoyi biyu mabambanta ɗayan hanyar mazajen da suka rawaito sun fi yawa ɗayan hanyar kuma mazajen da suka rawaito ba su kai wancan watan yawa ba sai ya ce fa in qalla adadu idan adadin mazajen nan yayi karanci a wannan isnadin a wannan sanadin fa imma an yantahiya ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dai ya tike zuwa ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan adadin da wannan wannan isnadin ko dai ya zama tikewansa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama aw ila imamin bi sifatin aliyya ko kuma a'a ya tike zuwa ga wani limami wani jagora wani shugaba cikin manyan malaman hadisi bi sifatin wanda yake da sifa wata al'aliyya wata sifatin aliyatin wata sifa madaukakiya misali haddansa misali fikihunsa misali tsoron allansa misali a rubuce-rubucensa da sauran dai sifofi misali a ce sika ne da sauransu ka shoba sai ya ce mana misalin su kamar shoba to ba shi kadai ba misali da yana ma aka kawo kamar shoba kamar imamu malik kamar imamu shafi'i kamar imamu bukhari kamar imam ahmad ibn hanbal haka imamu tirmidhi da sauran ayyuma fal awwalu al uluwul mutlaq na farkon shine ake cewa al uluwul mutlaq watan wanda yake tikewa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to in ya tike zuwa ga annabi sallama sai ya zama adadinsa kalilan ne in aka yi mukaranansa aka gwama shi aka kwatanta shi aka hada shi da dan uwan wani isnadin daban amma na wannan na wannan hadisin to wanda adadinsa ya karanci to shine ake ce ma al-ulul mutlaq wato wanda ya adadinsa ya karanci amma ya isa ya tike zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan aka dace ya zama sahihi ne to wannan yana cikin abubuwa masu abin soyuwa ga malaman hadisi matuƙa amma idan ya zama ba fahihi ba har yanzu yana nan a matsayin sa ali sai dai maudu'i ne wannan kuma dama ba maganar sa ake ba amma in ya zama ba fahihi ba har yanzu yana nan a matsayin sa na ali sai dai kuma ya rasa inganci a wasanin nisbi na biyu kuma a shine al uluwul nisbi wancan na farko da aka magana wanda ya zuwa ga sama shine al-uluwul mutlaq to na biyun shine wanda ya tike zuwa ga wani shugaba daga cikin a'imma to shi ake ce ma al-uluwul nisbi al-uluwul nisbi wato muqaranan da aka yi ba wai har zuwa ga annabi a'a har zuwa ga dai wani isnadi na hadisi kaza zuwa ga wani in dai zuwa ga wani aka tsayar da mukaranan to ba na sallama ba to ya zama ana magana ne nan a shan al'uluwun nisbi ta haka nan kuma ba dole lallai sai a hadisi ba zai iya zama littafi guda gaba daya misali isnadin mutum zuwa ga muwaffa imam malik misali zuwa ga sahih bukhari zuwa ga tirmidhi haka wasanin nisbi wanda shine adadin sa yayi karanci zuwa ga wani jagora daga cikin jagorori a koda ko daga wannan imam din zuwa ƙarshen hadisin akwai mutane da yawa ba nan aka kalla ba yanzu an kalla ne kawai isnadin wani na hadisi ko na hadisi kaza zuwa ga imam ne daga cikin a'imma kaza to a tsakanin nuzul wanda mun sani nuzul shine wanda adadinsa kuma yayi yawa in an an an an an muqaranan guda biyu to wanda adadin sai karanci shine na ali wanda yayi yawa shine nazir to malamai suna magana da ali din nan da nazir wanne yafi wasu sun tafi akan nazir yafi dalilin su shine ko daga cikin dalilan su shine ai nazir ya cuɗanyu da mazaje watan ya bi ta hannun mazaje da yawa wannan hadisin misali ya bi ta hannun mazaje da yawa don haka sun yi bincike a kansa sosai don haka sun yi istinbatul ahkam sun yi kaza sun yi juhud da yawa sosai a kai wasu sun faddala isnadi nazir ta wannan fuskar wasu kuma sun faddala shi ta fuskan cewa ai wato sun faddala isnadi ali ta fuskan cewa ai mazajensa tunda sun yi karanci to yiwuwan samun kuskure a ciki to ya yi karanci kenan to kuma duk sanda yiwuwan samun kuskure ya yi karanci duk sanda malamin hadisi ya fi bukatuwa zuwa ga wannan hanya din sannan kuma wani abu zai yiwu kuma an fifita shi nazir ta wannan wani fuskan cewa ai musamman al'uluwu al'uluwu nake nufi al'uluwu mutlak shi gaga a ce wane tsakaninsa da sai na rasulullah sallallahu alaihi mutane kaɗan ne kaza to ai ba abin so ba karamin abin soyayyantuwa bane ga zuciya sannan kuma zai yiwu isnadi nazir ya fi isnadi ali isnadi ali misali idan wanda suka tattaru a cikinsa wanda ake ce musu fulanun saduqun fulanun yuktabu hadithuhu fulanun ila la ba'sa bihi da waye haka amma dai ana karban hadisin su to in aka mukarana da ɗayan hanyar ɗayan hanyar kuma na wannan isnadin sai ya zama mazaje ne fulanin fiƙatun fiƙa fiƙatun sabtun fulanin asdaƙun nafi fulanin ausaƙun nafi da sauran irin wayannan sifofi manya na tausir na ta'adil to lallai ba makawa wayanda suke wannan da suka tattara wannan sifofin sun fi wayanda suke wancan baraf din watan isnadin da ali din na'am fihi wato a cikin al'uluwun nisbi a cikin al'uluwun nisbi akwai wasu abubuwa da yanzu za mu ambata wanda malaman hadisi suka fitar sai ce fihi muwafaqatu a cikin al'uluwun nisbi ake samun almuwafaqa menene almuwafaqa yace wa huwa al-wusulu ila shaykhi ahad al-musannifin min ghairi tariqihi shine isa zuwa ga shehin ɗaya daga cikin masu tasnifi masu littafan nan na hadisi amma ba ta hanyarsa ba shi wannan shehin amma dai an haɗu da shi ne ta hanyar a wajen shehin nasa a hanya ne ga shi misali hanyar bukhari a misali bukhari ya rautu hadisi daga sai na kutai ba shi kuma ya rautu daga imamu malik haka har zuwa ƙarshe to da wani malami kuma zai rawaito wannan hadisin dai hanya daban tarika ta hanyar raj a misali to daga kutaiba misali sai ya zama tsakanin mutum watan a wancan tsakanin mutum da bukhari akwai mutum takwas ko tsakaninsa da kutaiba afwan tunda ana maganar muwafaka ne tsakaninsa da Qutayba wanda shine shayin Bukhari anan akwai mutum takwas a wancan isnadin a wannan isnadin kuma sai ya zama zuwa ga Abu Abul Abbas Sarraj akwai mutane bakwai to sai ya zama Abul Abbas Sarraj shine maimakon Qutayba a wancan isnadin amma nan kuma ta hanyar Abul Abbas Sarraj zuwa ga Abul Abbas Sarraj kamar suna mataki ɗaya ne da shi da Qutayba amma ta hanyar kutai ba za a sanar da mutum takwas kafin shi wannan mutumin yanzu wanda yake rawaitowa malamin yanzu amma in ya bi ta hanyar isnadinsa ta hanyar abul abbas sarat akwai mutane bakwai to yanzu tsakaninsu akwai uluwi da nuzul wanne ne ali shine wanda aka samu mutane bakwai na shine hanyar abul abbas sarat wanne ne nazil shine wanda aka samu mutane takwas har zuwa ga shi utaiba kenan akwai mutane takwas to in aka waigo aka sai aka ga hanyar buhari ta kusai ba to yanzu Qutayba Bukhari ya rawaito ta daga Qutayba nan kuma Abu Abbas Sa'ad yana mataki ɗaya kenan da Qutayba to tsakanin mutum da mutum zai ce yayi muwafaqa da Bukhari wato ya dace da Bukhari amma ta wani shaihin wanda yake yana mataki ɗaya da shaihin Bukhari din shi ne yace wa huwa rusul ila shaykhi ahad al-musannifina min ghairi dalili zuwa ga shaihin ɗaya daga cikin shehunan mai littafi amma ba ta hanyar ba abu ta gada ba ta hanyar shi ne littafin ba kamar shi wato bai zama tsani bai zama gada zuwa ga wannan hadisin ba wa fihi har yanzu a cikin al'uluwun nisbi akwai wani abu da malamai suke ce ma albadal me albadal wa huwa al-wusul ila shaykhi shaykhihi kadhalika wato yanda aka bayanin can kaga an isa zuwa ga shaihin bukhari ne to yanzu amma za a isa ne ba ta hanyar bukhari ba za a isa zuwa ga shaihin shaihin bukhari kamar dai wancan isnadin da aka yi magana a kansa ya zama ga malami yana da wancan isnadin na hadisin can amma ta wani hanya daban sai ya zama hanyar ya kai mutum zuwa ga alƙanabi zuwa ga imamu malik kanabi kuma shaihin shaihin bukhari ne ba ma shaihinsa bane kai tsaye to kanabi zai zama badalni badali ne na watan kutaiba to wannan shine ake cewa albadal yawanci malaman hadisi suna lura da muwafaka da badal idan ya zama akwai muqarana an samu ali an samu nasi amma an ba muqaranan yawanci suna kiran shi kawai a ali ne da nazir duk da watan sunan muwafakan ya samu to amma dai ba sa yawan kiran shi haka wa fihi watan a cikin al'uluwun nisbi har yanzu shine ana samun abin da ake cewa al-musawa menene al-musawa yace wa hiya istiwa wa adad al-isnad min al-rawi ila akhirih shine daidaituwan adadi na isnadi daga rawi zuwa ƙarshen shi watan zuwa ƙarshen isnadi ma isnadi ahadil musannifina watan mai ruwaya yanzu ya zama yayi daidai da ɗaya daga cikin masu ruwa masu littafi kamar bukhari kenan har zuwa ƙarshen isnadin zai zama sun yi daidai amma ba ta hanyarsa ba ta wani hanya daban misalinsa watan zama tsakanin mutum tsakanin mazaje yawan mazaje da tsakanin mutum da tsakanin sai na da sai na rasulullah sallallahu ko tsakanin mutum da sahabi ko tsakanin mutum da tabi'i haka wannan yana ɗaya daga cikin zai zama ɗaya daga cikin nau'in al-ulul mutlaq watan daidaituwan ɗaya daga cikin isnadi na mazaje amma ya daidaita da waye in aka mukanana ya daidaita da ɗaya daga cikin ma'abuta littafi kamar misali a ce dai al'imamun nasa'i ya rawaito hadisi ya rawaito hadisi sai zama tsakaninsa da annabi salama mutum goma sha ɗaya tsakaninsa da annabi salama sai wani malami ma shi kuma sai ya zo ya rawaito wannan hadisin ainihin wannan hadisin da wani isnadi daban zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma sai ya zama tsakaninsa da sayyidina rasulullahi sallama din mutum goma sha ɗaya ne to kaga nan yayi daidai yayi kunnan doki yayi daidai da al-imamu nasa'i kenan a wajen adadi a cikin wannan tare da ba tare da sai an lura da cewa a a wani isnadi kaza kila ya keɓanci wani ne ko wani ba watan yana da rutuba maɗaukakiya ko babu wafihi wata har yanzu a cikin abin da ake ce al'uluwun nisbi akwai abin da ake ce al'musafaha me al'musafaha wahiyar istiwa'u ko wahiyar istiwa'u ma'atin ni bi zalika musallafi tunda musawa shine daidaituwa a adadi kuma badali ko kuma na'am badali shine ya zama an daidaita da shaihin shaihin mai littafi kamar bukari kenan muwafaka kuma a daidaita da shaikin bukhari to musafaha kuma shine a daidaita da dalibin misali ko imam bukhari wato dalibin wani mai littafi ba lalle sai bukhari kawai ba wa hiya al-istiwa'u ma'a tilmizi zalika al-musannifi akan yanayin yanda aka shan hanta an kira wannan musafaha ne saboda al'ada idan a ce mutum ya haɗu da kamar misali imam bukhari zai bashi abu zai yi za su gaita mafi yawanci to tsakanin wanda ya haɗu da wanda aka haɗu da shi tsakanin wanda suka haɗu da juna idan mutum ya zama ya yi daidai da ɗalibin misali al'imamun na ya rauta ta wani hanya amma ya daidai da ɗalibin kamar imamun na sa'i to tsakaninsa da ɗalibin imamun na sa'i din nan kamar ya yi daidai da kamar ya ta haɗu da imamun na sa'i ne ya gaisa da shi wata isnadinsa ba ta imamun na sa'i ba ne amma sun yi daidai da ba ta wannan ɗalibin imamun nasa'i ba ne amma sun yi daidai da shi zuwa ga shi al'imam ɗin wa yi ƙabilul uluwa bi aksamihim annuzul akwai watan abin da kamar da aka faɗi akwai abin da ake ce ma annuzul shine wanda adadin san aka mutsarana yake da yafi yawa din to wa yuqabilu al-uluwa a wanda kuluwi da aka yi magana wanda adadinsa kaɗan ne to wanda yake muƙabalansa yake daura da shi da dukkanin aksam ɗin nan da aka ambata to annuzul shi ma annuzul yana yin muwafaka da shi yana yin yana muƙabala da shi shi ma yana irinsa yana da irinsa in ka samu muwafaka a nan zaka sa a uluwi zaka samu muwafaka a nuzul in ka samu musafaha haka nan ma zaka samu musafaha in ka sami badal a can nan ma za ka samu badal fa'in ta sharakan rawi wa marawa anhu fi sinni walluki to ma ce mana idan alrawi wanda ya rawaito hadisi sai ya yi musharaka ya yi tarayya da wanda ya rawaito daga wajensa to ya yi tarayya da shi a cikin mene sai ya ce a 15 a cikin shekaru misali tsananni ne sa'anni ne a shekaru walluki da haduwa da mazaje a shi ne karɓa daga shekunai irin wane ya rawaito daga wani misali a ce a zaidu ya rawaito daga amru shi kuma zaidu da amru din ne zaidu da ya rawaito daga wajen amru watan mazajen da amru ya rawaito a wajen su shi ma zaidu ya rawaito wasu hadisan a irin wasu hadisan a wajen a irin wa'annan mazajen to dan ko kuma a'a shekarun su sa'anni ne fahuwa al'aƙaranu wannan shi ne ake ce ma al'aƙaran watan sa'anni saboda a yanayin haka kamar ya zama watan sa'an sani ya zama daidai da shi kamar watan ya zama ya rawaito hadisi yanzu daga sa'ansa me ya sa'a a wajen malamai me suke lura da shi a ƙaran a nan shi ne shekaru su zama kusan iri ne ba dole sai rana ɗaya wata ɗaya kaza rana ɗaya da sauransu ba sannan kuma ya zama suna rihilar ɗinsu ai wane ya ji irin ya yi tafiye-tafiye iri kaza ya haɗu da malamai iri kaza shi ma ɗayan ai ya yi irin wa'innan tafiye-tafiyen ya haɗu da irin wa'innan malaman to tsakaninsu su wa'innan da suka yi wa'innan tafiye-tafiyen sai ɗaya ya rawaito daga ɗaya to su ne ake ce musu a karan wa in rawa kullum min huma anil akhar fa huwa al-mudabbat to idan ya zama su wa'ina a kan din kowanne ya rawaito zaidu ya rawaito wani hadisin daga wajen amru shi ma amru ya rawaito wasu hadisan daga wajen zaidu a lokaci ɗaya kuma sun yi tarayya kusan shekarun su iri ɗaya sannan kuma shekunnan su sun yi na da shekunnan shigan iri ɗaya to wannan shi kuma ake ce ma almudabbat wannan ya fi zama khas akan ɗayan na farko ɗayan a ɗaya ne kawai na farkon da aka yi a kan ɗaya ne kawai ya rawaito daga ɗayan amma wannan kuma kowannensu ya rawaito daga ɗan uwansa a don haka a tsakaninsu akwai al'umum wal khususul mutlaq dan kowane mudabbaj akran ne amma wala aks ba kowane akran bane mudabbaj akwai malamai da yawa suka yi suka rubutu irin su al-asbahani da wasu daga cikin a'imma da suka yi rubutu kamar riwayatul akrani haka ne da sauransu su yi bayani cewa wane faɗin karinin wane ne wa in to akwai wani tambaya da malamai suka idan shehi ya rawaita shehi ne watan ya girme shi a shekaru sannan ya girme ɗalibinsa a shekaru sannan shehunan da ya karɓa daga wajensu shi wannan shehi wancan ɗalibin nasa bai an sa daga wajensu ba to sai ya zama tsakanin tun da yanzu an ce in kowa ya karɓa daga kowa to yanzu ga ɗalibi ya shehi ya ɗalibi ya karɓa daga shehinsa shi zama shehinsa sannan shi ma shehin ya rawaice wasu hadisan daga wajen wannan ɗalibin nasa to shi ma wannan za a iya kiransa mudabbat a wannan malamai sun yi bahasi a zahiri dai za a ce a'a saboda shahadin mudabbat ko kuma tarifin mudabbat da aka yi ɗazun shine in ya zama a kani wannan nau'i ne na ta wani fuskan za a ce riwayatul akabiri al-asagir shehin babba ne ya rawaito daga wajen na kasa da shi ɗalibinsa ta wani fannin kuma a dama asali dama shi ne na ƙasa ɗin ya rawaita daga wajen na sama amma dibaj asalinsa ba ta malamai suka ce an ɗauko ne daga dibaj ta yi waje watan wannan shafin wannan wannan ɓangare biyun nan na fuska wanda yake sun yi daidai kamar kuma tun nan da nan da nan to kaga ai daidai suke ɗaya bai fi ba to amma nan aka ce shehi da tilmizi ko da shehi ya rawaita daga tilmizin ai ba ɗaya suke ba to don haka malamai suka ce wannan ruwayatul akabiri ne anil asagir dan ruwayatul akran din ko kuma mudabbat ana son ya zama tsare ku ne wa in rawa amman dunahu idan mutum ya rawaito daga wanda bai kai shi ba a shekaru ko a haduwa da mazaje irin mazajen da shi ya hadu da shi shehun nan shi wancan da aka rubuta daga wajensa yanzu a ko hadisi ɗaya ne bai hadu da wa'in wa'incan na wanda shi wanda ya rawaita ba watan da yana gaba da shi a ko kuma yawan yawan hadisan ya fi shi yawan mu'amala da yawan rawaito hadisi da yawan wanda suka rawaita daga wajensa yana da ya sama da shi a watan ilimin hadisi to faul akabir alal asagir wannan shine nau'in da ake cema riwayatul akabir alal asagir babba ya rawaito daga wajen wanda yake karami wa minhu daga cikin riwayatul akabir alal asagir ne ake samun al-abai anil abnai wato daga cikin sa ne ake samun riwayan al-aba manya iyaye daga abna daga yaya kuma a cikin sa ne akan samu riwayan sahabbai su rawaito daga tabi'ai a shehunai su rawaito daga ɗalibansu haka amma akasin haka wa fi aksihi kasiratu wannan ba shi da yawa manya su rawaito daga wajen ƙanana ba shi ne ya fi yawa ba a hadisai aka tattara amma wayanda ƙanana ne suka rawaito daga manya shi ya fi yawa sosai saboda shi ne asali daga cikinsa akwai wayan wa minhu marrawa an abihi an jaddihi shine wayanda suka rawaito za mu tashi insha Allah tabaraka wa ta'ala wa minhum man rawa an abihi an jaddihi ko in ce za mu dakata nan daga ciki dai mu karasa shi shine man rawa an abihi an jaddihi daga cikin karami ya rawaito daga babba shine wani ya rawaito daga daga baban shi shi ma baban ya rawaito daga babansa kenan wannan na farkon an rawaito ya rawaito daga babansa baban shi kuma ya rawaito daga kakan na farko din kenan daga cikin mahimmancin sanin haka din shine a bambance tsakanin martaboba sannan kuma aje mutane kowanne daga a matsayinsa mutane da yawa imam al-khatib al-baghdadi da sauransu sun yi rubuce-rubuce haka sun wallafa littafi musamman akan haka akwai al-hafiz salahuddin al-ala'i da wasu su ma sun yi mujalladai masu yawa akan wannan watan irin wannan daga ciki akwai wata abin da ya shafi ma'rifatu man rawa an abi an jaddiki an nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka wato mutum daga baban shi daga kakan shi zuwa ga annabi sama akwai dai rubuce rubuce rubuce irin wannan da yawa kamar irin su akwai isnadai daidai da yawa ko abdulmalik ibn harun a shi ma yana rawaito ana bihi an jaddiji da sauran dai malamai a daga cikin haka kuma akwai wanda an abihi an jaddiji din an abihi daga baban shi an jaddihi yana komawa zuwa ga na farkon zamirin yana komawa zuwa ga na farkon watan daga kakan na farkon mutum na uku kenan akwai kuma wanda an abihi an jaddihi jaddun yana komawa zuwa ga baban kenan a silsilan a silsilan su ko a dangin su sai ke kenan da ya rawaito daga baba sai aka tsallake kaka sai aka rawaito daga kaka na biyu kenan an abihi an jaddihi ai an jaddin baban ba jaddin dan ba za mu dakata a nan insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum wa